بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 26 ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 29 ga watan satumba na shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 15 kuma na ƙarshe insha Allah cikin jiran darussa daga wannan littafi mai albarka insha Allah littafin akhlaqul ulama walafar al-imamu al-hafiz abubakar muhammad ibn al-husayn al-ajurri al-baghdadi Allah ubangiji ya gafarta masa al-imamu al-ajurri ya rasu hijira da shekara 360 wannan littafi nashi yayi mana magana ne akan wato halaye na kirki waɗanda ya kamata malamai da masu harka addini da ilimi su siffanta da su da hujjojinsu a cikin ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun malaman farko sannan kuma ya sake kawo ɗabi'u munana na Allah wadarai waɗanda ba su dace a same su tare da ɗalibin ilimi ko malami ko duk wani mai harka addini ba to ya sake yin kamar ka ce wato saɓi na biyu wajen bayani akan ɗabi'u munana ɗin kamar da su yake ƙara sawa daga inda yake cewa wa min sifatihi an ya kuna aksara hammihi ma'ashahu daga cikin siffofi waɗanda suke munana ga masu alaƙa da ilimi da ɗalibai shi ne a samu mutum mai harka addini amma kuma damuwa mafi girma a wurinsa shi ne duniyarsa min haisu nuhiya anhu kuma ta fuskar da aka hana shi wato ba ta fuskar tashi ya nemi halas ɗinsa ya kasuwanci ya kwadago ya faɗi tashi ba wannan ne damuwarsa ba ta yadda za a iya samu wata hanya ta cin abin da yake haram ko shubuha ko makamancin haka makhafatal faqari an yanzila bihi saboda tsananin tsoron talauci samu malami ko dalibi wanda yake damuwarsa duniya kuma ba ta hanyar halas ba la yaqna'u bima utiya baya wadatuwa bai da kana'a akan dan abin da Allah ya bashi mustabti'an lima lam yajri bihil maqdur an ya'ti yana kuma mai nuna gaggawar shi da kosawa akan abinda lokacin zuwan shi bai yi ba lokacin zuwan kudi ba su yi ba lokacin zuwan mukami bai yi ba lokacin zuwan shahara ba ta yi ba ko amma yana so ya gaggauto waɗannan musibu a kansa ashghulu bid dunya da'imun fi qalbi shagaltuwa da duniya wani abu ne wanda yake permanent a zuciyarsa ko da yaushe damuwarsa duniya me za a samu ya za a same ta wa zikirul akhirati khataratun ambatan lahira kuma yana bujurwa ne lokaci bayan lokaci yatlubu dunya bitta'abi wal hirsi wan nasab yana neman duniya ta hanyar shan wahala da kwadayi da dagewa ya sa gabansa a duniya ba ji ba gani har ma zai dinga faɗa cewa mu ma muna so ne mu samu duniya yadda su wani suka samu wa yatlubul akhirah bit taswifi wal muna ita kuma lahira yana neman ta da at taswif sai an jima sai an jima saufa saufa zanyi zanyi zanyi wal wal muna da kuma buri buri kawai a cikin zuciyarsa babu aiki yadhkuru raja'a inda dhunubi yakan tuna kyakkyawan fata ne kyakkyawar cewa Allah yana da sassauci Allah yana da gafara to baya tuna wannan sai in yayi zinubi fa yatibu nafsuhu bil muqami alaiha sai hankalin shi ya kwanta ya ci gaba da yin zinubi yana yin zinubi ya tuna Allah yana da gafara Allah mai rahama ne ba matsala Allah zai gafarta mini wannan ne damuwarsa wa yadhkuru al ajaz inda ta'a lokacin kuma da ya kamata ya aikin kwarai to sai ya dinga tuna ai shi dan adam gajiyayye ne ai dan adam tare yake bai cika goma ba ai Allah yana kau da kai akan gazawan mu hina hamma biha sanda yayin nufin wata da'a sai gajiya ta zo ta lullube shi da ainihin rauni fayan zajiru anha sai ya kau da kai yayi baya ya kasa yin aikin da'a wa yadhunnu annahu musinun billahi dhann wannan abin da yake kuma sai dinga cewa ai yana kyautawa Allah zato ne wa annahu yathiqu bihi fil afwi kuma cewa shi ya yarda da Allah cewa mai afuwa ne walam yadman la wala yuhsinu dhanna billahi zai zama wato wannan ba shi da wani bamani ba shi da wani wato tabbas akan haka ko ba kyautawa Allah zato bane wannan waya fiqu bihi fi rizqi alladhi damina lahu a can abinda bai da tabbas akai bai da tabbas akan gafara shin Allah zai gafarta zunuban ko ba zai gafarta ba bai da tabbas akan rangwamen amma ya kwantar da hankalin shi akai abinda kuma yake da tabbas akai shine cewa Allah ya riga ya ware masa arzikinsa kuma lokaci na yi zai bashi a nan duniya kaga wannan akwai daman akwai tabbas akan haka ko to wannan kuma anan kuma wala yathiqu bihi baya baya da da Allah nan wa yathiqu bihi fi rizqi alladhi damina lahu wala yusinu dhanna billahi wa yathiqu bihi fi rizqi alladhi damina lahu baya kitawa Allah zato ya gaskata Allah ya amince da Allah akan arzikin Allah wanda Allah ya tabbatar masa a wurin da kuma Allah bai ba shi garanti ba Allah bai ba kowa garanti akan cewa in ka yi istighfari ya karba ba amma ya ba mutane garanti akan cewa in ya kawo ka duniya ya kawo ka da arzikin da ya ne ya baka kuma zai baka ko ka yi imani ko baka yi ba ko ka yi gaskiya ko baka yi ba to a inda Allah ya bada wannan baman din shi bai yarda da Allah wajen ba a inda kuma babu wannan baman din anan yake nuna kuma ya yarda da Allah yatrubu yatrubu qalbuhu wa yashtagilu bi talabi rizqihi zuciyarsa tana raurawa tana shagaltar da shi daga neman arzikinsa wa qad umira bit tuma'aninati fihi ila rabbih alhalin kuma zuciyar an umurce ta ta zama mai natsuwa zuwa ga Allah wa yatma'innu wa yaskunu inda dhikril maut abinda aka ainihin wato umurce shi shine ya zama mai natsuwa zuwa ga Allah inda aka umurce shi da hankalin shi ya tashi shine in an ambaci Allah an ambaci mutuwa an ambaci abu makamantan wannan shine abin da aka umarce shi wa qad nudiba ila an yakhafa an umarce shi da yaji tsoron mutuwa yaji tsoron gamuwa da Allah yace wala yaskunu inda al-hadr wal khawf min ajli rizqihi baya natsuwa baya natsuwa wajen wato inda alhazari inda aka ce yayi taka tsantsan wal khawfi aka ce ji tsoro min ajli rizqi saboda arzikin sa wa qaddamina lahu alhalin kuma Allah ya bashi assurance cewa zai bashi arzikin wa amanahu Allahu min an yafutahu ma qaddara lahu kuma Allah ya amintar da shi akan cewa abinda Allah ya kaddara masa ba zai kubuce masa ba fama amanahu Allahu minhu yakhafu abinda Allah ya ce mishi karka karka damu da shi zan baka to yana jin tsoron wannan abin yana ganin kamar abin zai kubuce masa wa ma khawafahu Allahu minhu aminahu abinda Allah ya tsoratar da shi akai kuma ya amince inda aka ce kai ya damu nan yake damuwa inda aka ce ya nuna damuwa nan ko baya damuwa yafrahu bima atahu Allahu min ad-dunya hatta yansa bi farhihi shukra rabbi yana jin dadi yana alfahari da abinda Allah ya bashi na duniya wanda garin wannan jin dadin da alfaharin ma har ya manta da abin da ke kansa na haƙƙin gode wa Allah akan wannan ni'ima wa yagtamma bil masa'ibi hatta tashghalahu ar-ridal ar-ridan ar-rabbi sannan kuma yakan ji bakin ciki da damuwa game da duk wata musiba har wannan bakin cikin da damuwa ya shagaltar da shi daga yadda da abin da Allah ya kaddara na musiba inna bathuna ibatun sabaqa ila qalbihi al-faz'u ila al-ibadi wal isti'anatu bihim idan wata wata wata wato musiba ta bujuro masa babu abin da ke saurin zuwa zuciyarsa face firgici da kuma zuwa ga bayi ya bar Allah ya kuma zuwa ga bayi da neman taimako a wurinsu yatlubu min rabbih alfarja alfarja idza ayisa min alfarji min qibalil khalq kadai yakan nemi mafita ne a gurin ubangijinsa in ya rasa mafita a gun bayin Allah bayi yake fara neman mafita a gun sai in ya zama cikin wato rasa hanyar mafita sannan yake tuna Allah fa in tama fi dunuwin ila makhluqin nasiya maulahu duk sanda yake kwadayin kusanci zuwa ga wani dan adam sai ya manta Allah ubangijinsa man istana ilaihi ma'rufan ghalaba ala qalbihi hubbul mustana'i ilai duk wanda ya mishi wani abin kirki sai zuciyarsa ta zama ta ta karkata zuwa ga son wannan mutumin makauniyar soyayya in kana son ka ga alherin sa shi wannan malami to ka masa wani kirki wa shagala qalbuhu bi dhikri sai ya shagaltar da zuciyar shi da ambaton wani Allah wa alzama qalbahu hubbahu wa shukrahu ya tirsasa wa zuciyarsa so da kauna da godiya ga wannan mutum nasin fi jami'i dhalika rabbihi nasin yana mai mantawa a duk wannan yanayin ya manta ubangijinsa yadhkulu alaihi badal alqalil min malihi liman la yukafi alaihi illa rabbuh yace yana mishi nauyi ya iya daukan komin karancin kuɗi daga cikin dukiyarsa ya ba wani in dai ba wanda zai samu mukafa'a daga gare shi ba sai wanda zai mishi tukuici duk wanda in ya bayar tukuicin a wurin Allah kawai yake saran samun tukuicin to ba zai bayar ba duk abin da in ya bayar babu wani abu zai dawo a nan duniya to ba zai bayar ba yakhifu alaihi bazlul kathiri liman yukafi'u haka nan kuma haka yana yana jin saukin mayar da abu mai yawa ga wanda yayi mishi mukafa'a in kuna idan duniya ne to zai zai sauki ya mayan maka da abun duniya amma idan kai baka da abun da zaka bashi a duniya to ba zai baka ba aw ya'malu minhu manfa'atan fi dunyahu yana da sauki ya baiwa wanda yake tunanin zai amfane shi a nan duniya ya asamu fi man ahabba fayamdahu bil batil yakan yi ma zanubi game da wanda in yana kaunarka to zai yabe ka koda ba da gaskiya ba wa ya'sillaha fi man yabghiduhu fayadhummuhu bil batil zai saba wa Allah game da wanda yake ki ya zarge shi ba da gaskiya ba yaqta'u bizunun yana yanke hukunci da zato abinda bai da tabbas zai yanke hukunci da shi ya hukunta ka ya ci mutuncin ka ya zalunce ka sannan wa yuhaqqiqu bituham yana kafa hujja da tuhume-tuhume marasa marasa tabbas ya karhu bulma manyan tasirin nafsi yana jin tsoron zaluncin wanda in an mishi bai kyalewa in kaga ya kyale ka to ya san kai ma mara mutunci ne wanda in ka mishi in ya maka zaka mishi aw yansuruhu min al-ibadi ghayruhu ko wanda ya san yana da mabiya wanda in ya cutar da kai ba za su kyale ba to anan zai zai daga maka kaba wa yakhifu alaihi zulma man la nasira lahu siwa rabbi amma yana jin saukin cutar da wanda babu bayi da wani mataimaki idan mutum ya zama bayi da wanda zai taimaka masa to a lokacin zai ga zalunci a gun irin wannan malam yasqulu alaihi dhikr ambatan Allah yana mishi nauyi wa yakhifu alaihi fudulul kalam zance fudulul qaul zance mara asali zancen dandali zancen majalisa surutun iska to yana yana da sauki a wurinsa in kana fi rakha'in fariha in ka ganshi yana farin ciki yana cikin wadata ne walaha kuma zai yi lahau wa asa kuma zai yi ainihin wato zai ɗibi dukiya ya yi ɓari da ita wa ɓaga har ya wuce makaɗi da rawa wa baga har ya ta'addanci malami ne amma ya samu arziki ya samu wadata da za a ga wannan a tare da shi za a ga fantamawa za a ga ƙwalisa za a ga sharholiya a cikin rayuwarsa wa in zala anhu rakha'u sanda kuma wadata ta bashi a lokacin me za a gani shagala qalbahu bil wajibati sai ainihin wato ya shagaltar da zuciyarsa da abin da suka wajaba wa dhanna alla yafrahu wa la yamrahu abadan sai dinga tsammanin cewa shikenan har abada ba zai ƙara samun wata dama ta sake yin farin ciki ba wai za masahu sharu jazu aikin irin abin nan wato da da ya samu alkhairi yana ta fantama wasa amma da zaran alkhairin nan ya kau sai a neme shi a cikin farin ciki a rasa in marida sawwafa tauba wa azhara nadama da zaran yayi wata rashin lafiya to sai ya matsa wajen neman gafara Allah ya kuma bayyana damarsa bayyana nadamarsa wa ahada Allah ya uda yana alƙawarin ba zai sake ba wa in wajadar rahata in ya samu wani dan sarari na qadal ahada sai kare wancan alƙawarin da ya cewa bai sake wannan zunubin ba wanda ja amin qaribin sai sake komawa cikin zunubin ba da nisa ba wa in khafal khalqa waraja duniyahum ardahum bima ma yukrihu maulahu idan ya ga wasu mutane da yake kauna yake neman duniya a wajensu sai ka ga ya yarda da su da abin da ubangijinsa baya su wato irin irin wanda zaka ga masu kuɗi da waɗanda suke taya shi harkar lalacewarsa to zai iya ma ba su fatawa saɓanin abin da Allah yake so don dai su ji daɗi wa in khafa Allah kama yaz'umu lam yurdihi bima bima yukrihu al-khalqa idan yana jin tsoron Allah kamar yadda yake zato yake riyawa ba daidai bane ya nemi yardar da Allah da abinda ainihin wato a a halittu suke ki wato ba akasin haka wa in khafa Allah in ya ji tsoron Allah kama ya tsumu kamar yanda yake faɗa lam yurdihi ba zai yardar da shi ba ba zai samu yarda bima yakrahu bima yukrihul khalqa da abinda halittu suke ki ba yasta'idu billahi min sharri man huwa fawqahu min al-ibadi zaka ga yana neman tsarin Allah daga wanda ya fi shi sharri dan ya san wani wanda ya fi shi rashin mutunci to kullun yana neman Allah ya tsare shi daga sharrin wancan wala yu'izu man huwa dunahu min al-khalqi min sharri nafsi amma kuma shi bai hana sharrin sai ya kai ga na ƙasa da shi shi baya so na sama da shi ya cutar da shi amma kuma shi yana cutar da na ƙasa da shi to kaga shine ma'anar inda ya yarda da Allah ya yarda da Allah kamar yadda yake faɗa da bai cutar da bayin Allah ba shafa'uhu fi imda'i ghairihi yana jin daɗi yana samun waraka in ya zartar da fushinsa akan mutane in an masa laifi an masa kuskure ya ci mutunci ya yi rashin dattaku to a lokacin ne yake jin daɗi wa in kana mimma yusqitu rabbahu koda kuwa garin jin wannan daɗin zai zama ya fusatar da ubangijinsa ya faɗi magana munana ya cutar da bayin Allah yanzuru ila man fadala alaihi fi rizqi fayastakillu ni'ama rabbi za ga yana kallon na sama da shi wanda Allah ya ba arziki da wadata da ɗaukaka da shuhura da ƙarfin faɗa aji da ƙarfin ilimi fiye da shi da za ga kullum yana kallon sa irin kallon ya litar na mitla ma uce ƙaru fa ya sakilu ne a marabbi sai ga shi Allah bai kyauta mashi ce ya aka yi wani ya fi ni followers wani ya fi ni shahara wani ya fi ni ƙarfin magana ya aka yi gwamnati take da wani ni ba a yi da ni ya aka yi wani ya kaza ya kaza fala ya shukuruhu da haka ba zai gode wa Allah ba wala yanzuru ila man huwa dunahu fil aishi fa yashkuru ni'am ba zai kalli na ƙasa da shi ba abinda annabi ya ce kenan ko wanda yake so ya gode wa Allah ya kalli na ƙasa da shi sai ya gode wa Allah to ba zai yi wannan ba yushagilu bil fuduli anis salawati ila akhir awqatiha yatashagalu bil fuduli yakan shagaltu da wasu abubuwa wasu shiriri ta duniya bai yi sallah ba akan lokacin ta har lokaci ya kure ce malami ne kuma amma sallah sai lokaci ya kure yake fa in salla salla lahiyan an salatihi ghayra mu'azzimin limaulahu in yazo sallar kuma yana sallar zuciyar shi bata kan sallar yana soshe-soshe yana waige-waige yana ta yin ta tsimbirbira abin da tsagen kuciya idza qama baina yadayhi in ya tsaya gaban ubangiji baya yin sallar da kamata in atala imamuhu as-salata idan ya bi liman sallah liman ya tsawaita sallah mallaha sai sai ji ya kosa wa zammahu shine kan gaba wajen zagin limamu a ce malami limami ya buga karanta walfajiri ko hana taka hadisar gashiya ya tashi ya mai raddi cewa annabi ya ce a sauƙaƙa wa mutane sallah sai ai wannan tsanantawa mutane ne mutane suna cikin damuwa ba kwa ba kwa ba kwa kuna kun zama fitana ga mutane kuma da sunan ilimi wannan ake yin shi la hawla wala quwwata illa billah wa in khaffafaha igtanama khiffatahu wa hamidahu idan kuma ya samu wani limami mai irin tunaninsa wanda ya karanta aya ɗaya biyu aka yi rukuku aka gama sallah to sai ya amfani da wannan dama ya yaba wannan limamu shi wannan limamu ya san abin da yake saboda halinsa ya zama iri ɗaya qalilu du'a'i malam tanzil bihi shada'id wal ilal yana da karancin addu'a baya yin addu'a kwata kwata sai in yana cikin wani kunci da wata damuwa ko rashin lafiya fa inda a fa bi qalbin mashghulin bid dunya haka ma in yazo yin addu'a addu'a kawai bakin shi ne ke furtata zuciyarsa tana kan wani abu na duniya wannan duka munanan halaye ne waɗanda kamar yadda muka sha faɗa jama'a cikin wannan karatun idan ka ji an faɗi wani hali a nan ka fara tunanin wanda kake da shi ka gyara ka fara tunanin wanda ba ka da shi ka gode wa Allah da ba ka da shi kuma kai fata kada Allah ya jarabce ka da shi kaka fara tunanin cewa da su wani ake wani ake kaka tunanin wani third party fara tana kanka tukuna ni da nake faɗa in tuna kaina kai da kake tsara ka tuna kanka tukuna kar ka fara tunanin a ai mun tsallake da su wani ake qala muhammad ibn husayn malam azuri yace hadhihi al akhlaqu wa ma yushbihuha taglubu ala qalbi man lam yantafi bil ilm waɗannan ire-iren halaye munana da irinsu da waɗanda aka ambata a nan suna shiga zukata ne su galabaici zukatan mutumin da bai amfana da iliminsa ba da kuma dama shi ilimi kullum su ake ka amfana da shi kullum muna maimaita wannan manufar ilimi kai ka amfana da shi ba wai manufarsa ka dinga zama wato ka yi fice ka zama kana zarra a cikin 'yan uwanka ba haka aka yi ma malam al'usaimi tambaya aka ce algafata malam wai wani irin tsari ya kamata ɗalibin ilimi ya bi don ya fice tsakankanin sau'insa ya ce to me na shi na neman fice tsakanin sau'insa me haɗa ilimi da neman fice me haɗa ilimi ya kama faɗa kawai ya ce ai ba abin da ake nema daga ilimi kenan kamata ya ce me zai karanta zuciya shi ta natsu ya bi Allah me zai karanta ya samu yarda a wurin Allah shine abin nema ba wai ka yi fice ba shi sa kullum na maimaita wannan magana duk wanda kaje yana cewa ina so na yi ilimi ne dan na da'awa to daga wannan ya sa kafa shi a cikin rami ko kuma ina so ne in zama irin malam albani ina so ne in zama irin malam jafar wannan ba shine manufa ilimi ba ba shi bane manufa ilimi ina so na san ubangiji na na bautata mishi da kyau na san kurakurai na na gyara wancan idan Allah ya so ya jarabce ka da shi zai jarabce ka da shi jarabawa ce amma ba shi ne asalin manufa ta farko ta ilimi ba kuma malaman musulunci ba don haka suke karantar da ɗalibai ilimi aslan ba suna karantar da su ne don su yi tarayya a cikin alkhairin alkhairin sanin ubangiji sanin addini da yin aikin addini a cikin ilimi to daga cikin sai Allah ya zaɓi wasu sai ya ƙara musu aikin ya wuce nasu na tsakaninsu da Allah shine nasu kuma a ciki akwai isar da saƙon ga wasunsu to idan Allah ya zaɓi mutum ya sa shi a wannan Allah fa ya ɗaura mashi wani aiki ne mai nauyi fiye da wancan da ke tsakanin shi da Allah. So da ba abin nema ba ne, don nauyinsu ɗaya da shugabanci, wasu abubuwa ne masu nauyi waɗanda idan ka samu kanka a cikin sarana da kiyama wato abin nan ɗinka, hisabinka mega hisabi ba ƙanƙani ba ne. Wanda Allah ya bashi daga shi sai kansa ranar alkiyama tambayar da za mashi kawai a kan kanshi, amma wanda Allah ya bashi ɗaya da gaske abu uku to yana da hisabi wanda yake ba nashi bane kadai wanda Allah ya bashi shugabanci hisabin shi da nashi da na mutanen da ya shugabanta yayin shugabancin su wanda Allah ya bashi kuɗi hisabin shi ya wuce nashi kadai na yadda yayi da waɗannan kuɗaɗen ina ya same su ya kashe su to haka wanda Allah ya bashi ilimi hisabin shi ya wuce nashi shi kadai tsakanin shi da ayyukan da yayi sai an tambaye shi game da ilimin nan saboda haka ƙarin aiki ne da ƙarin wato windo na zamiya amma shaidan ya riha mana cewa ai wata falala ce wani abin nema ne Allah ka samu gama lafiya malam yace waɗannan halaye na mutumin da bai amfana da ilimin shi bane fa baina huwa muqarinun li hadhihi al-akhlaq idh ragibat nafsuhu fi hubbi ash-sharaf wal manzila ce ana nan kuma bayan mutum da yana da waɗannan munanan halayen abin bai isa ba sai kuma ka ji zuciyarsa tana riya masa san ɗaukaka da san samun matsayi. Wa habba mujalasatal muluki wa abna ad-dunya sai kaga babu abin da yake so sai mujalasatal muluki wa abna'id dunya ai wa mujalasata abna'id dunya kenan ko ko wa habba abna'ad dunya da za a yi fasara shi za a yi mishi wannan li'irabu sai ga babu abin da yake so illa ya koma ya fara zama da shugabanni da sarakuna da 'yan duniya ya yi watsi da ustazai bayan Allah ya ce karka kau da kanka ko daga gare su wasu birnin saka ma'allabi ya rabon bilgarati wal ashi birnin wajaha wala ta adu aina ka anu sai ga ya yi watsi da ustazai ba su da matsayi yanzu a wurinsa ya fara neman 'yan duniya masu faɗa aji masu kuɗi kai wani ma sai ga shi kanshi so yake zama ɗan duniya sai ka ji an ce ai malam wani takara ma yake ai ya zama ɗan siyasa ya zama ciyaman fati ya zama kaza ya zama delegate duk waɗannan hanyoyin neman duniya ya sake ya saki karatu ya saki harka addini kamar yadda sani yake faɗa Allah ya saka mai da alkhairi yace malamai ku gane aikin da kuke yi in kun bar shi ba wanda zai wancan kuma ko wadannan za su yi to ku basu su yi wannan ku ku ci gaba da wannan da Allah ya daura muku amma sai kuma malamai su su zugu su ce a su ma so suke su shiga wancan layi fa habba an yusharikahum fi ma hum fihi min rakhiyin aishihim sai kaga babu abin da yake fata illa ya tarayya da 'yan duniya da sarakuna a cikin abin da suke ciki na wadaka na sharholiya irin gidajensu, irin tunaninsu, irin abin hawansu, irin matansu, irin tafiye-tafiyensu, irin tsarin rayuwarsu, irin falsafar tunaninsu, irin inda suke kai ƴaƴansu karatu, duk wannan abin shi yake so shi mai. Da haka mai a gaban shi, min manzilin bahiyin gida na faɗa aji. Idan ce malami ya gina gida na miliyan tamanin, karasa mai bai yi da shi. Bai gina makaranta ta dubu tamanin ba, bai sai fili na miliyan takwas da za a yi makaranta ba. bai gyara masallaci ba bai taimaki ustazai ɗaliban ilimi su samu ilimi ba amma ya gina gida na miliyoyi kuma da sunan malanta wa markabin hani'in da kuma abin hawa na ƙasaita malami da mota bulletproof malami da mota irin ta sarki irin ta gwamna malami da jiniya malami da irin duk waɗannan abubuwan wa khadimin sariyin da ma'aikata a gidan shi waɗanda suke na alfarma mai rike mai jaka daban mai rike mai hannu daban mai bude mai kofar mota daban mai tuka shi daban mai tsayawa a banshi yana katu daban mai kawo mai abincin an dafa daban chef din shi daban malami kaga yana yawo da crew yanda ka san wani director film in zai tafiya sai an ɗebi mutane wajen guda 30 walibasin layyinin da sutura mai laushi kayan yan gayu aikin shi kenan yanda ka san ya bude boutique in ka je gidansa a ce mutum yana da kaya set 400 zaka rasa me zai yi tun da kasan za a kai mai gudun hijira wa firashin na'im da gado mai laushi wa ta'amin shahiyin da abincin wanda yake tada kwaɗayi wa habba an yughsha babu yana so kuma shi ma dinga taruwa kofar gidan shi ana zuwa maula ana zuwa fira ana zuwa kawo gulma ana zuwa mitin na siyasa wa yusma'u qawlu yana so ya zama duk maganar da ya faɗa ita ake ji aka zama yana takama da cewa in na ga dama duk sai na warka da shirin da ake a garin wai shi yana ganin murya shi ta kai wai yuta'u amru yana so a dinga mishi biyayya to daga za ga san fara rigima kuma da da yan siyasan ko dan ya zama musu barazana falam yaqdir alaihi illa min jihati alqaba'i fa talabahu idan ya zama ba zai iya samun wannan matsayin ba sai in ya zama alƙali sai je ne ma alƙalancin walam yumakkinuhu illa bi bazli dinihi in ya zama ba zai iya samu ba sai ya wulakanta addininsa fatadallala lilmuluk fatadallala lilmuluki wa li atba'ihim sai je wulakanta kanshi a gaban shugabanni da sarakuna da mabiyansu sai kai ganin malami dan izala ya tafi taron maulidi malami dan izala da shi ake yin zaman makoki in an zo ma ya kanta salatul fati zai karanta yana cewa da ana tare wai dan diddai ayi da shi wa khadamahum bi nafsihi yaje yana musu hidima da kansa ya zama yaron su daga malami ya zama yaron gwamna ya zama yaron dan siyasa ya zama yaron chairman party wadin da yana neman duniya wa akramahum bi malihi daga shine yake shiga da dukiyarsa yana yana yana taya su shi yake buga poster shi yake bada kudin delegate da sauransu wasakata an qabihi ma zahara min manakirihim ala abwabihim da haka dole ya shiru daga abin da zai gani na munkari a ƙofofin ofisoshi da gidajen 'yan siyasan nan ba sa sallah akan lokaci bai musu nasiha ba ana ta cin mutuncin addini a gaban su bai musu nasiha ba suna ta kaza suna ta kaza bai musu nasiha ba wa fi manazilihim haka a gidajen su duk tsarecin da zai gani da rashin kirkin da zai gani a gidan ba zai iya magana ba wa qawlu wa qawlihim hakanan a cikin maganar su wa fi'lihim da cikin aikin su yana ganin suna munkari ana yi a gaban su sun bada dama duke kasa magana thumma zayyana lahum kaseeran min qabili fi'alihim bi ta'wilihi al-khata kai ba mazda iyanan ba shi zai nuna musu cewa ma ai kurakuran da suke ba ba kurakurai bane ba komai duk yadda da sarakuna suke da shugabanni zaka tar malamin da suke halasta musu ita tun daga zamanin su ibn abi du'ad sai an nuna musu ma ai wannan shine jihadi ma abin da yafi dacewa ku yi kenan li yuhassina mawqi'ahu indahum yana yin haka dan ya samu kyakkyawan matsayi a wurin su su ce mishi ai kai malami ne mai hankali mai tunani kai baka da matsala kai ka san zamaninka kai ka ka goge kai ne malami na gaskiya falamma fa'ala hadha muddatan tawilatan wastahkama fihi al-fasada fasad fasadu wallauhul qaba'a idan ya kai matuƙa wajen irin wannan rashin daraja barna ta samu shiga a zuciyarsa idan aka zo next mukami to kawai shi za a ba alƙali shugaban kungiya kaza shugaban hukuma kaza shugaban ma'aikata kaza duk wani mukami za su ga wannan ai ba matsala wannan ma matsala wannan namu ne duk abin da muke so a yi shi za a yi shi in an zo ana neman next ɗan takara to sai a ce a ai a sa malam wani mu kuma nan muna nan talakawa muna ganin a ai malamin nan namu ne shikenan alhamdulillah abu ya dawo hannunmu alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata ta jan ayoyi sai ya hau sai a ga lalatar da zai da iya shigin da zai yafi na gama garin yan siyasa fa zabahuhu bi ghairi sikinin ce shikenan sun yanka shi ba wuka yana gama wannan mukamin ya tashi zero kai tun ana takarar ma ga cewa kai wani ya lalace kowa zai yi takeicin a ce yanzu wani ne ya zama haka da ƙur'anin shi da iliminsa dan Allah ku duba irin abubuwan da yake masu masu hankali da dattaku da tunani su ta jin bakin ciki a zuciyarsu suna jin damuwa suna jin takaici wawaye kuma su fito su ta zage shi fasarat lahum alaihi minnatan azimatan sai zama suna da baiwa suna da ƙarfi a kansa minnatun azimatun ka'inatan kenan ko wa wajaba alaihi shukruhum dole ya dinga gode musu sai ka ga malami ba yi da wanda yake iya yabawa sai 'yan siyasa duk inda ya sai ya yabe su ya kuzanta su ya yaba musu saboda su ne suke da minna a kan shi fa'alzama nafsahu zalika ya tusa sawa kan shi a kan haka duk inda ya zo a hudu ba ne a wa'azi ne a fira ake a gefe ce ni mai alajuwa ne ko wani rubulwa ne ya mun komai da haka dole in yabe shi jama'a jama'a ku daina zargin shi mutumin kirki ne wallahi ba a fahimce shi ba ne kaza kaza kaza kaza kaza li Allah yagdabahum alayhi yana haka dan kada su fushi da shi fa ya'ziluhu anil qaba sai sauke shi daga wannan alƙalancin walam yaltafit ila ghadabi maulahu alkarim baya damuwa da fushin Allah ubangijin shi fanqata faqtata amwal alyatama wal aramil wal fuqara wal masakin daga nan kuma cikin alƙalancin sai ya fara yankan dukiyar marayu da zawarawa da talakawa da miskinai ya kwace wannan ya zalunci wannan yayin wancan wa amwalil wuqufi da dukiyoyin waqafi duk ya kwashe alal mujahidina wa ali sharafi bil haramain bil wa bil haramain ya kwashe dukiyar na waqafi da aka yi ma masu mujahidai da wanda aka yi ma mutanen kirki da wanda aka yi dan aka yi harami yana faɗa inda awai suke a zamanin su wa amwalan wa amwalin ya'udu naf'uha ala jami'il muslimin da dukiyoyi wanda suke public fund kenan wanda wanda amfaninsu na musulmai ne gabaki daya sai ya karkatar da su fa'ar dabi halkatiba wal hajiba wal khadima in ya ɗiba sai ya ba da cin hanci ga sakatare shi ne alhajib sakataren gwamnati wanda su ne za su kai bayani akan shi ko su sa a cire shi wal hajib da pa shi ne hajib wal khadim da personal assistant wanda suke taimakon irin kafa gwamna ɗin nan fa'akal harama kaga ya ci haram wa at'ama harama su ma ya ci da su haram wa kasura da'i alaihi sai ka ji ana ta kururuwa a kansa ana ta Allah wadare ana ta Allah ya isa ana ta malan ya lalace ana ta malan bai kyauta ba ka ji faɗan malan ka aka aikata aikinsa ana ta fito da manganin shi na da wanda ya na gaskiya falwailu liman aurasahu ilmuhu hadhihi al-akhlaq malan yace bone ya tabbata ga wanda ainihin wato iliminsa ya kai shi ga irin wannan matsayin ga sha kasa malai wani ta'aliki ya ce ƙarin baina hali raƙiƙin dinin ragibi fil ƙaba'i almunhamiki fil malazzati almuqbili ala duniya wa hali qawiyyi dinin ragibi alal qaba'i zahidi lid duniya almuqbili ala al-akhir ka tsaya ka kwatanta tsakanin halayen mutumin da ya lalata addininsa ya shiga cikin neman duniya da jin daɗinta wanda ya fuskanci duniya yake so a bashi alƙalanci da kanshi ya applying da kanshi ya je ya nema da kuma wanda yake addinin sa yayi ƙarfi akai akai ya nemi ya sha alƙalanci irin malaman Allah shine ambaci yace qala al-hafiz ibn kathir fi tarjamati abdul baqi ibn yusuf ibn ali al-maraghi wa kana saburan muqallilan ala tariqati salaf ya kasance mutum ne mai hakuri wanda yake mai yadda da kaɗan akan tafarkin magabata ja'ahu manshurun bi qada'i hamadan faqala an kawo mishi wasiƙa appointment letter cewa an bashi alƙalin hamadan faqala sai ce ana muntazirun manshuran min Allah ala yadi malikil maut bil qudumi alayhi yace ni da nake jiran takaddar sakon Allah ta hannun mala'ikan mutuwa za a ce za a tafi da ni lahira ni za ba alƙalanci wallahi لجلوس ساعة في هذا المسجد على راحة القلب أحب إلي من ملك العراقين itinarin da Allah in zauna a masallacin nan awa daya in yi tasbihi in yi karatun alqur'ani in yi istighfari na awa daya yace wallahi ya fiye muna abani mulkin kufa da basara sune al-iraqain wa talimu mas'alatin li talibil ahabba il ahabbu ilayya min athqalaini yace kuma in koyar da ɗalibi guda ɗaya mas'ala ƙwaya ɗaya ta ilimi ya fiye mana a bana arzikin aljanu da mutane gaba ɗaya Allah zika mala albani namu da yake cewa daga nan yace to sai dai kabari kuma haka Allah ya mishi wannan baiwa shi sa muna ƙara faɗa jama'a damuwar da masu ilimi da ustari suke akan cewa dole sai sun zama sarakuna da masu mulki da 'yan siyasa wallahi halaka ce da ɗai a duniyar ilimi da duniyar musulunci ba wannan ne kalta ba kaltan cewa wai malamai masu karantarwa masu ilimi wanda suka shahara da karatu wai su jingine harkar karatu wai su kama takarar gwamna da ciyaman da kansila da ɗan majalisa wai wannan shine zai kawo gyara a cikin al'umma to wannan wani sabon tunani ne da ba a san shi a cikin al'adar duniyar musulunci ba gwargwadon hali ba cika baki ba gwargwadon hali mun karanta tarihin musulunci babu wata daular aka da musulunci wanda ba mu karanta tarihin ta ba ko mun san mu ba mu tarar da shi a haka ba ba mu tarar da shi a haka wanda suka gwada wannan kawai sune ikhwan na misra kuma jibril da suka kai din tare da irin tsarin da suke da shi da irin gogewar su da tsawon shekarun da suka yi suna strategy balan zamu kuma da muke a ci barkatai yanda ka san an zuba dan wake a cikin a cikin fantika kowa kawai ya kalli gaban sa ta yaya wannan zai zama harka harka ta kawo mutane abin nan kana ganin malamai din wanda wani shugabancin kungiya kawai aka bashi ko wani kwamiti zai iya idararsa bashi da technical know-how din idara na farko kenan na biyu kuma bai iya rike amana aikin ko da amanan magana bai iya rike wannan ne zai rike zai rike zai rike shugabancin kasa ko ko ko jiha ko wani abu a dai samu mutane masu tarbiya masu hankali masu kula da addini amma ba wanda ake cewa malamai ba su bar aikin su su kama wannan ƙarshe irin abin da yake faruwa shi zai faru duk wani malami da kaga ya, ya shiga cikin harkar nan kafin ya fita mutuncin shi ya bar shi girman shi ya zube zaka samu labarin irin abubuwan da ya aikata na rashin gaskiya ko na rashin sanin ya kamata ko na rashin dacewa ba su gaza irin wanda sauran mutanen suke ba idan mutuncin shi ya zube mutuncin addini ya zube ba a sake sauraron shi baya sake samun karfin murya da zai magana sannan kuma ya bawa musulunci wani gibi a inda yake abin da ya kamata yi na shiyar da al'umma ya bari ya koma wanda ba shine ya kamata yi zaka wannan indi wai yana yana da alaka da abin da tarihi ya tabbatar ne to gaskiya ba daidai bane idan kuma mutane sun ga su gwada to bismillah duk malamin da ya ga zai gwada gashi nan gata da an yi magana sai su ma yan Najeriya ne su ma suna da yancin su takara to bismillah kana ganin dai kamfen wannan idan malami ya shiga cikin harkan kamfen kawai to ji yadda yake karewa ba mutunci dan takaran shi ya ci ko bai ci ba za a mai sharrin an bashi kuɗi watakila ba a bashi ba za a mai ainihin kazafin cewa da su aka murda zaɓe in dan takaran nashi ya zo ya ci idan bai wani abin arziki ba duk laifin akan malamin al'umma malamin za su fara zagi kuma watakila shi ma malamin bayan dan takaran ya ci shi ma ɗan takarar ya fi ƙarfin shi wani ma ganin shi ma gagara malamin yake malamai nawa ne suka tura ɗan takara ya hau ba su ƙara ganin shi ba ba za su sake ganin shi ba sai bayan shekara hudu yadda ka baka gan shi ba shi ma bai gan shi ba yadda kai talaka daga jabu ƙura baka sake ganin wannan alajin ba wannan wani rabu din shamalan bai ƙara ganin shi ba amma haka za a ci gaba da tsinewa malamin cewa su suka kai shi akwai malaman da har abuja za su je suna so su ga dan majalisar tarayya da suka zaɓa wallahi ba za su gan shi ko ministan da suka ba da sunan shi ko wani abin nan ballantana kuma gwamna gwamna wanda ba ruwan shi da kowa sai in za sai in zaka kawo mai 10% sai in za kai dan kwangila ne kawai ya damu da kai ko wanda zaka zaka mai magudin next zabe Allah ya kyauta malam yace hadha al-alim alladhi ista'adha minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa amara an yusta'adha minhu kaga irin wannan malamin shine malamin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarin ubangiji daga kada Allah ya jarabta al'umma shi da irin wannan malamin kuma yace al'umma su nemi Allah ya tsare su daga irin wannan malamin gashi yace hadha al-alim alladhi qala nabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace akan irin wannan malami inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamati alimul lam yanfa'ahu ilmu wato mafi sharrin malamin da za a mishi azaba mafi tsanani ranar alkiyama shine malamin da iliminsa bai amfane shi ba Allah ka tsare mu daga irin wannan ilimi قال قال ابو بكر قال حدثنا اخبرنا ابو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن اخيه عباد بن ابي سعيد سمع ابا هريره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-arba min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a'in la yusma wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a yana neman Allah ya tsare shi daga abubuwa guda hudu ce ya Allah ka tsare ni daga ilimi mara amfani shine wannan ilimin da ake faɗa ya Allah ka tsare ni daga zuciya wadda ba ta jin tsoron Allah ya Allah ka tsare ni daga daga kasancewa mutumin da baya ƙoshi wato mai haɗama mahandami ya Allah ka tsare ni daga addu'a wadda baka amsawa wannan wannan jawami'ul kalimi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen addu'a ka kasance kana yin ta koda yaushe wa akhbarana Abu Bakrin qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Dawud qala haddathana Ahmad ibn Salih al-Misri qala haddathana Abdullah ibn Wahab أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن المنكدر حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول جابر يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجى النبي صلى الله عليه وسلم يناتيوا اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع يا الله أنا نيمان كباني علمي مي أنفاني كما كتريني لك علمي مرس أنفاني الإمام ابن ماجه يروتونا أتكلم a cikin sunan ɗinsa haka nan ibn abi shaba a cikin musannaf da tabarani a cikin mu'jamus sagir kuma hadisi ne wanda yake hasan insha Allah malam ya sake cewa qala jabirun jabir yace fa asra'tu ila ahli sai ne marmaza ta bugun matata fa qultu lahum nace musu inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yad'u bi ha'ula'il kalimati fad'u bihinna ya tara mutanen gidansa ya ce ku zo ku ji wata addu'a mai gwaɗi da na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi kowa ya haddace ta ya kama addu'a da ita Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udhu bika min ilmin la yanfa kowa ya kama ta gadan gadan ya dinga yi saboda mutum ya samu ya tsira malam yace akhiru kitabi akhlaqil ulama ƙarshen littafin halayen malamai walhamdulillahi wahda godiya ga Allah ubangiji shi kadai وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه أجمعين sai da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da mutanen gidansa gabaki daya wannan nuska da take hannuna rubutun wani mutum ne mai suna Ahmad ibn Abbas ibn Muhammad al-Hanafi ya rubuta ta yace 20 shahri safarin sanata 90 wa 60 wa 700 shekara ta 769 da damashkin al-maharusa a lokacin ya kwafe wannan littafin shine yake ba da labarin cewa ya kwafe na san galibi ba irin nuska da kuke da ta ba kenan ko zama kun ji karshen wannan littafi mai albarka gashi takaitacce gashi da albarka insha Allah kamar yadda muka faro shi mun yi mishi darasi guda goma sha uku kenan muna fata albarka sarki ya sa mana albarka sha biyar ko abin da yake cikin shi mai amfani da albarka ubangiji Allah ya ba mu dama aiki da shi abubuwan da muka ji waɗanda suke wato ba su dace ba Allah madaukakin sarki ya sa mu guje su a matsayinmu na ɗalibai a matsayinmu na masu neman ilimi a matsayin masu na masu ƙoƙarin bin tafarkin malamai ubangiji Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah kuma ya sa mu gama lafiya addu'a ta musamman ga malamin mu Malam Albani Zaria wanda ya daura mu akan wannan tafarki Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama kuma Allah ya hada mu da shi a cikin ladan waɗannan ayyuka da ake a makarantar nan da sauran wurare na karantarwa da kokarin yada addini a zamu saurara anan insha Allah amma muna da bakon malami da muka yi ya kwana anan makarantar wani dan gwagwarmaya ne daga cikin abokanmu daga garin Jos shine malam Naziru Abu Aisha wasu kuna san kun san shi malam naziru za mu so kai mana taliki ko da minti biyar ne aba alaga ta malam ba za ka dan gaisa da ɗan uwa ba malam naziru abokinmu ne gaskiya da yawancin mun je jos shi yake saukanmu yana da ƙoƙari sosai wajen aikin da'awa da karantarwa limamin juma'a ne proprietor ne na makarantar boko wata da ake ce mata hanan group of schools a nan garin jos kuma suna cikin sojojin musulunci masu masu kare addini a Jos dai lokacin da wani wani tashin hankali ko rigima ya taso Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi ya kawo mana ziyara saboda wani ta'aziyya da ya zo na ƴan uwansa da aka mai rasuwa to Allah ya ji mu gaba daya da sauran musulmi muna ƙara addu'a ga ƴan uwanmu da suka rigaye mu na nan kusa da na nesa da sauran mamatan musulmi duka wa sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله